الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a littafin da ya shahara da suna ƙawa'idi darasi na sha ɗaya an kammala ƙawa'idu sala za a tashi ma'anar la ilaha illallah muhammadun rasulullah tumali ce bismillahirrahmanirrahim za mu fara wannan littafi muna masu neman taimako da sunan Allah ar-Rahman mai cikakken rahama ar-Rahim mai cikakken jinƙai wa sallallahu Allah ya daɗa salati ala sayyidina bisa shugabanmu Muhammadin annabi Muhammad wa ala alihi da alayensa wa sallama ya daɗa kuma aminci a kansa da iyalan nasa baki ɗaya la ilaha illallahu To ma'anar wannan jumla sai ce la khaliqa ba wani mai halitta, wala razika ba wani mai ba da arziki mai azurtawa, wala ma'abuda babu wani abin bauta bil haƙƙi bisa cancanta illa huwa sai shi Allah. Rabbul ibadi wanda shi ne Ubangijin bayi, shi kaɗai ke yin waɗancan abubuwa. Sauraka in ma kaga an bauta ma wani to ba bisa haƙƙi ba ne. Layu mitu ba mai kashewa wa layu huyi ba mai rayawa, illa huwa rabbul ibadi sai shi Allah Ubangijin bayi. Saha kuma wannan magana ta inganta daga magabata. La khaliqa ba mai halitta kulli shay'in komai fil ardi a ƙasa wala fis sama'i ko a sama illa huwa sai shi Allah rabbul ibadi ubangijin bayi. Allahu Allah wahdahu shi kaɗai la sharika lahu baya da abokin tarayya fi mulkihi a mulkinsa wala fi zatihi ko a zatinsa wa sifatihi ko a sifofinsa wa af'alihi ko a ayyukansa wa huwa rabbul ibadi shine ubangijin bayi sahha shi ma wannan ya tabbata ya inganta. Muhammadun Rasulullah, annabi Muhammad manzo ne na Allah sallallahu Alaihi wasallama. E, wannan kaga ma'ana da ya faɗa ba wani ishkali e, a cikinta, su ma ahalus sunnati wal jama'a abinda suke faɗa kenan. Cewa la ilaha illallah to ta ƙunshi abubuwa kamar haka ta kunshi kore bauta ga wani Allah ta tabbatar da bautan ga Allah kuma tana ɗauke da ma'ana na tauhidi na rububiya to shi yasa shi da ya zo sai ya haɗe su gaba ɗaya to ba wani ishkali a maganarsa to sai muhammadun rasulullah sai ma'anar muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad to sai fara da ta'arifin annabi Muhammad ya ce Muhammadun ja'a bil Qur'anil azim shine wanda ya zo da alqur'ani mai girma tariqil huda qur'anin shine hanyar shiriya ila kafatil muslimina yana shiryarwa zuwa ga dukkanin musulmi wa ila kafatil arabi kuma yana mai shiryarwa zuwa ga dukkanin larabawa wal ajabi da waɗanda ba larabawa ba zuwa ga me yake shirya da su ilal jannati zuwa ga aljanna shi ma saha shi ma wannan ya inganta huwa rasulun shi manzo ne ilal mashriqi zuwa mafitan rana wal maghribi da mabuyan rana wal yamini da bangaren dama wal shimali da bangaren hagu ko ina manzo ne waljannatu aljanna haƙƙun gaskiya ce ba wai jita-jita ba ne akwai ta takunu tana kasancewa fi sama isabi'atil uliya aljanna tana saman bakwai saman maɗaukakiya wanda khalafiha wanda ya shige ta la ya mutu abadan ba zai mutu ba har abada wa huwa da'ibul farahi kuma zai kasance mai dawwamammen farin ciki saha shi ma duk wannan ya tabbata za ka same shi a wasu ayoyi da hadisai da zantuka na magabata inna allaha haƙiƙa allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna suna yin salati ala nabi bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah sallu alaihi ku yi salati ga annabi wa sallimu ku yi masa taslimi tasliman taslimi tasliman ta'kidi ne eh ma'ana ku roƙa masa taslimi ko ku yi masa sallama tasliman sallama wa'annan nara haƙiƙa wuta haƙƙun gaskiya ce ta kunu tana kasancewa fil ardi sabi'ati sufula tana ƙasa ta bakwai baban da ha wanda ya shiga wuta la ya mutu shi ma baya mutuwa wala ya haya baya rayuwa zai zamo tsakanin bainal mauti wal hayati eh shi bai mutu ba ta yadda za a ce ransa gaba ɗaya ya fita sannan kuma shi bai rayu ba ta yadda za a ce rayuwa ta ta jin daɗi da ni'ima wa huwa da'imul huzni zai kasance mai dawwamammen baƙin ciki kullum cikin baƙin ciki yake tunda za a yi ta ɗora masa azaba ne kowane lokaci to wannan eh kawai ɗan gyara a nan bai ambaci menene ma'anar ita abinda wato wannan gaba ta biyu ta ƙunsa ba e kawai dai ya ambaci wani sashi na ita shahadatu anna muhammadar rasulullah amma hakikanin ma'anarta suna cewa ta'atuhu fi ma amara yi masa da'a ga abin da ya yi umarni duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni to ai masa da'a kana wa tasdiquhu da gasganta shi da duk abin da ya bada labari kuma kar abota ma Allah sai da abin da ya zo da shi na addini to wannan gabobi guda uku su ne hakikanin shahada cewa annabi muhammad manzo ne na Allah wa mallam ya arif hazal ma'ana wanda bai san wannan ma'ana da ta gabata ba ta la ilaha illallah da muhammadun rasulullah sai ce fahuwa la ya juzu to shi baya halatta akalu zabihatihi a ci dabbar da ya yanka don ba musulmi ba ne wala shahadatuhu haka bai halatta a karbi shaidarsa wala imamatuhu bai halatta limancinsa ba zai shiga sallah a bi shi ba ومن صلى خلفه وان يصلى باي غريش يعيد الصلاة أبدا to zai sake sallah har abada eh to nan dan gyaran da ya kamata kamata ya ce wa mallam ya ataƙit hazal ma'ana wanda bai ƙudurta ma'anar la ilaha illallah ba da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa la yajuzu akalu zabihati to ya fi kyau daga ya kawo lafazin wa mallam ya arif saboda sanin ma'anar yanzu misali mutumin da ya musulunta yau aka ba shi kalmar shahada to ba sharaɗi ba ne na cewa ba zai yi wani komai na ibara ba sai ya zauna makaranta an koyar da shi duk abin da la'ila illallah ta kunsa da muhammadu rasulullah ga abin da ake bukata a yi masa talƙini an yi masa talƙini kuma ya zama musulmi an gane ya zama musulmi to kaga shi bisa ga magana sai ire-irensu ba musulmai ba ne to shi yasa mafi kyau ya ce wa mallam ya ataƙid tunda abin yana da alaƙa da itikadi ka ƙudurta a ranka na abin da ma'anar la'ila illallah ta kunsa da muhammadu rasulullah a gani don ko ka sani a ilmance sai zan baka ƙudurta ba to me amfanin sani bai da wani amfani to wannan akwai gyara ga abin da ya kawo Allah shi yahi masa wa man lam ya'rif hadha al-ma'ana to wa man salla khalfahu yu'idu salata abada duk wanda ya salla bayan sa zai sake salla har abada saboda shi ba musulmi bane wa man lam ya'rif hadha al-ma'ana wanda bai san wannan ma'ana ba fa huwa jahilun to jahili ne bi ijma'il ulama da ijma'in malamai to kaga nan magana sa daidai ne eh nan da ya amfani da ya arif to ala babihi wa man lam ya arif hazal ma'ana wanda bai san ma'anar la ilaha illallah ba muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahilu to wannan shine jahili kinni bi ijma'il ulama ba bi ijmali ba bi ijma'il ulama da ijma'in malamai fata'allumuha koyon sanin ma'anarta faridatun wajibi ne ala kulli musulmin ga dukkan musulmi namiji wa musulmatin da mace musulma hurrin da'aw abdin ko bawa kabirin babba au sagirin ko karami to shi ma kaga cewa au sagirin to shi ma dai da dan gyara sai dai yana nufin sagirin ba wai da ma'anar gairu baligin ba tunda shi kaga wanda bai balaga ba ba mukallafi ba ne ba mukallafi ba ne shi la wajiba alaihi babu wani wajibi a kansa sai san da mi balaga to ka ce in bai je ya koyi ma'anar la'ila illallah ba shi wanda ba baligi ba ya yi laifi koyon wajibi ne to kaga wannan shi ma da ɗan gyara eh amma shi kabiru to wannan kaga shi ma a fili yake eh to haka dai yake ta kawo abubuwa bawan Allah eh duk da ana zaton ita ma wannan wasu sun ƙara ta kusan karatun da muka tsaya satin da ya gabata suna ganin shine iya asalin ƙawa'idi daga nan duk abin da za ka gani har zuwa ƙarshen littafin to wasu ne suka sa shi wasu ne suka yi mai kutse ba shi ya kawo ba akwai malaman da ke faɗin haka wasu kuma na ganin a'a ita la'ila illalladin da almurshida da za a karanta yanzu to suna cikin ƙawa'idin amma abin da ya biyo baya na alfawa'id attahiyatu lillah su izamatal abdu to wannan duk ziyadatu ne na wasu tammat bihamdillahi to wannan bayani da aka kawo na ma'anar la ilaha illallah ta cika da gode ma Allah assalatu wassalamu ala rasulillah salati da aminci ya tabbata ga manzon Allah to sai almurshida ko bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba'du fa hadhihi aqidatu ahli sunnati المسمات بالمرشدة شرحها الشيخ العلامة السبكي وغيره في الطبقات وغيرها فلتحفظ ونصها to ita wannan da ta shahara da almurshida a bayanai ne waɗanda suka ƙunshi itikadi da maganganu na su ala sha'ira waɗanda mun kai ta bayaninsu a baya saboda su a wurinsu waɗanda ahalus sunna su ne 'yan makaranta guda biyu da al'asha'ira da alma turidiyya to su a wurinsu su ne ahalus sunna eh tsakiyar da za ka ga duk wanda ba su ba sai ka ga suna bar da aishi to amma na yi ba daidai ba ne tunda cikin sabon manzo Allah waye ba shari ko maturudi babu ko tabi'ai ko tabi'u tabi'i haka abu da ya sabo daga baya aka kirkire shi to ya za a yi ya zama kuma shine tafiyar ahlus sunna wal jama'a su sahabban ina nasu da ka gani to ce wasa fa hadhihi aqidatu ahli sunna wannan kuskure ne wannan ba aqidar sahabbai bane ba aqidar tabi'ai bane ba aqidar tabi'u tabi'ina bane an gane bayani ne na wasu daga cikin al'asha'ira 'yan baya suka kirkira dangane da janibin Allah suka abin al-musamma wadda ake kiranta bil murshida eh sharaha shaikhul allama malamin nan mai tarin sani asubuki wanda ya shahara da asubuki wa gairuhu da waninsa fi tabakat a littafinsa tabakatu shafi'iyya ya da littafi da ya tarjaman malaman shafi'awa ta ciki ya yi wannan bayani wa gairiha da waninta faltuhu fa saboda haka a kiyaye ta za ga a zaure ya haddace ta yi tun da ya ce faltuhufas wa nassuha ga nassin lafazinta eh lam ka sani arshadan Allahu Allah ya shirya da mu wa iyaka da kai an Allah azza wa jalla wahidun fi mulki hakika Allah ɗaya ne a mulkinsa khaliqul alami shi ya halicci halittu da asirihi gaba ɗayansa al'ulwi na sama wasu fuli da na ƙasa wal'arshi shi ya halicci al'arshi wal kursi shi ya halicci al'kursi wasu samawati da sammai bakwai wal ardi da ƙasai bakwai wa ma fihi ma da abin da ke cikinsu wa ma bai ma da abin da ke tsakaninsu jami'ul khala'iqi dukkanin halittu maƙahuru na bi ƙuduratihi an rinjaye su da ƙuduran Allah la ta taharraku zarratun illa bi izini babu wata zarra ma'ana wata halitta wadda za ta iya motsawa sai da izinin Allah. Laisa ma'ahu mudabbirun fil khalqi ba wani mai shirya al'amurra a cikin halittu tare da Allah, shi kaɗai yake komansa. Haka wannan duk gaskiya ne. Wala sharikun fil mulki babu wani abokin tarayya gare shi a mulkinsa, hayyun Allah raye ne, ƙayyumun ƙayyimi ne tsaye yake da kansa kuma tsaye yake da kula da halittun la ta'khudhuhu sinatun gengedi baya rika baya rikan ubangiji wala naumun haka nan bacci alimul gaibi shine masanin gaibi was shahada da bayyane la yakhfa alaihi shay'un fil ardi ba wani abu da yake boyuwa gare shi a cikin ƙasa wala fis sama'i ko a sama ya alamu ma fil barri wal bahari yana sanin abin da yake tudu da ruwa da teku wa ma tasqutu min waraqatin babu wani sansami da yake faduwa illa ya alabu hafa ce Allah yana sane da shi ya san da faduwansa ya san lokacin da zai fadi kuma shi zai kaddara masa faduwan wala habbatun ko wala habbatin sai zama adafi min waraqatin wala habbatin haka wa mata sukutu min habbatin babu wata ƙwaya da za ta faɗi ta wani ice fi zulumatil ardi ta shige cikin duhun ƙasa ƙarƙashin ƙasa wala ratibin ko wani ɗanyen abu wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubinin face duka wani yana cikin littafi mabayyani shine Allahul Mahfuz eh haka duk wannan ahlus sunna ba su da wani matsala da shi ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da sani wa ahsa kulli shay'in ya lisafi komai adada ta fuskar adadinsa fa'alun Allah mai yawan aikatawa dai liba yuri daga duk abin da yake nufi qadirun mai iko ne alama ya sha'u akan abin da ya so lahul mulku shi yake da cikakken mulki wal gida da wadata walahul izzatu wal baqa'u yana da girma ko buwaya da wanzuwa walahul hamdu godiya ya tabbata gare shi wasana'u da yabo walahul asma'ul husna shi yake da sunaye mafiya kyau wasifatul ula da sifofi mafi ɗaukaka la dafi'a lima qada ba wanda zai tunkuɗa abin da Allah ya hukunta wala mani'a ba mai hana lima a'ta ga abin da Allah zai bayar ya fa'alu yana aikata fi mulkihi a mulkin sama yurido abin da yake nufi waya hukumu yana hukuntawa fi khalqihi cikin halittun sama ya sha abin da yake so la yarju sawabin Allah baya ƙaunan wai samun wani sakamako a wurin wani wala ya khafu iqaba baya tsoron hukubar wani don shi da sakamakon da hukubar nasa ne laisa alaihi ko laisa alaihi haƙƙun ba wani haƙƙi da za a ce yara ta yi a kansa wai wajibi ne sai ya sauke shi eh wala alaihi hukumun kuma ba wani hukunci a kansa ce in zai bai wani aiga hukuncin da za a yi wannan duka yana da alaka da bayi ne kai bawa kai ke da haƙƙi a wuyanka kai ke da hukunci in kai kaza to za a hukunta ka amma shi Allah bai da wannan wa kullu ni'matin minhu duk wata ni'ima da ta fito daga Allah fadlun to ta fito ne saboda falalarsa wa kullu niqmatin duk wata uquba minhu da ta fito daga Allah adalun to adalci ne ba zalunci ba la yus'alu amma yaf'alu ba a tambaya kan abin da ya aikata wahum yus'aluna mutane su ake tambaya halittu su ake tambaya maujudun Allah sababbi ne qabla al-khalqi tun kamin halitta laysa lahu qablun wala ba'dun Allah baya da qablu baya da ba'du duk da ya nawana shi mata ya ce laisa lahu kuma hakan din dai ba matsala baya da qablu baya da ba'du wala fauku baya da sama wala tahata baya da ƙasa ba tahatu bane in kuma an masa ban mato shi ma dai ba laifi zai zama wala tahatu wala fauku wala tahatu wala yaminu wala shimalu wala amamu wala khalfun to wannan a jimlace su a sha'ira in suna irin wannan zance to suna son su kore ma Allah sifofi ne na na abun nan sifofi na abun nan wasu daga cikin sifofi na irada na mashi'a na labari waɗanda ake ba da labari a kansu to shi yasa a ce Allah bai da ƙablu bai da ba'adu bai da fauku bai da tahatu bai da yaminu bai da shimalu to wannan yana Allah ya kore wannan a ƙa'ida ta ilimi aka kore ma Allah abin da bai kore ba kansa sai dai abin da ya zan zahirinsa na ƙasa ne ƙara hatta ga wani Allah bale Allah to amma ka ce Allah bai da saba bai da ƙablu bai da ba'adu bai da fauku bai da tahatu bai da yaminu bai da shimalu bai da amamu bai da khalfu to ina Allah ya fara waye je ya gan shi ballata da ya gano bai da waɗanda abubuwa ko ko a ƙur'ani a ina Allah ya kore ba kansa waɗannan abubuwa yana daga cikin abin da ake zargin al'asha'ira sun yawaita tabbatar ma Allah wasu abubuwa waɗanda za ka ga Allah bai tabbatar ba sun kore ma Allah wasu abubuwa waɗanda za ka ga Allah bai kore wa kansa ba shi yasa aka kira su da ahlul kalami saboda suna magana game da Allah ba nasi da hankali shine alkalam ɗin to ahlus sunna ba sai da wannan ba wala kullun baya da kullu wala ba'adu baya da ba'adu shi kuma wannan duka suna ƙoƙari a kore ma Allah ƙafa kore ma Allah hannu kore ma Allah fuska to duk wannan dai bayani ya gabata a kansa to kaga wannan kuma a ce wai shi ne aqida ahlus sunnati wal jama'a to ai ya kamata a nakalto sai a ce abinda abubakar ya faɗa kenan abinda umar ya faɗa kenan abinda usman ya faɗa kenan abinda aliyu ya faɗa kenan su ne ahalus sunna na farko eh so wannan dai korewan ba daidai ba ne eh wannan ba zai zamo aƙidan ahalus sunna ba ahalus sunna ba su tabbatar da abu ko kore shi sai da dalili wala yuqalu mata ba a cewa ga Allah mata yaushe kane ya kasance wala aina ko ba a cewa a ina kane ya kasance wannan shi kuma kore ma Allah uluwi ne da masu alasha'ira to sai da Allah yana sama ba eh to ga hadisin muslim hadisin hadisi tabbatacce al'imam muslim da waninsa hadisul jariya aina Allah manzo Allah ya ce da ita aina Allah yake ce fi samai to su kuma sun ce ba a cewa to kuma ga manzo Allah ya ce to nawa za a ɗauka ke da gani so gagari ko hadisul jariya wala kaifa kana ba za a ce ya Allah ya kasance ba kawwana al'akawana ya samar da kasantattu su ne halittu wadda barar zamani yake shiryar da zamani la ya taƙayyadu bin zamani baya ƙayyaduwa da wani lokaci wala ya tasu bil makani a gani baya keɓantuwa da wani bagire ba za a ce ya yi istiwa'i kan al'arshi ba za a ce yana sama ba kaga da sun kore wannan abinda ayoyi da hadisai suka tabbatar wala yalhaquhu wahamu wahami baya risko ubangiji shine kuskure ko zato wala yukayyifuhu aqalun hankali bai iya hararo yanayi ko sifa yadda Allah yake wala yana hasiru fi zihni Allah baya iya tattaruwa a kwakwalwan wani halitta wala ya tamathalu fi nafsi kuma baya iya misaltuwa a wata rai wala ya tasawwaru fil wahami baya iya surantuwa a wahami a tunani wala ya takayyafu fil aqali baya iya wato uh, siffantuwa a hankali hankali ya ce ga yanayinsa wala talhaquhul awhamu hakanan zace-zace baya risko ubangiji wal afkaru da tunani jalla an shabihi ya ɗaukaka daga barin makamanci wannan ziri shi baɗin ne makamanci laisa ka bisilihi shay'un ba wani abu da ya kama da shi wa huwa sami'ul basir Allah shine mai cikakken ji da gani to wannan ita suke kira da almurshida eh suna ji da ita kwarai da gaske zaka ga yara can wancan zaka haware ta ba ake a buga ta ita kadai ana koyar da yara haka a makarantar allo suna haddacewa eh amma dai da gyare-gyare a cikinta tammat bihamdillahi wa husnu wa husuni aunihi ta cika da gode ma Allah wa husuni aunihi da kyakkyawan taimakonsa wasu salatu wasu salamu salati da aminci ya tabbata ala muhammadin bisa ga annabi muhammad wa alihi da alayensa sai ta liha fa'idatu sai mu kwana nan to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi ya fi subhanaka Allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh